إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوة الربيع الثاني hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya littafi ne na babban malami abul hassan ashazili rahimahullah inda muke karanta sharhin wannan littafi na fatuhu rabbil bariya wallafar babban malami profesa muhammadu mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 74 a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin babun zakka a ƙarƙashin wato nisabin kuɗi nisabin azurfa da zinare inda malam ya mana bayani dalla-dalla game da azurfa sai ta kai ukiya biyar ukiya biyar dinnan ita ce take daidai da dirhami 200 wanda dirhami 200 nan shine yake daidai da gram 595 sannan azur zinare shi kuma sai ya kai dinar ashirin. wanda dinari ashirin dinnan ma'aunin wajen guda uku ne akwai ma'aunin ashirin da hudu shine ke ba da gram tamanin da biyar akwai ma'aunin ashirin da daya mai ba da gram casa'in da bakwai akwai ma'aunin sha takwas mai ba da gram dari da goma sha uku wannan kenan sharaɗin zakka sai ta shekara inda zakka ba ta kayan abinci kayan noma ba to sai ta shekara sannan in sannan sai ta kai nisabi sharaɗi na farko kenan kamar muna tattaunawa game da sharuɗan zakka sharaɗi na farko sai dukiyar ta kai nisabi to shine ya gaya mana nisabin azhab wal fidda sannan kuma sharaɗi na biyu sai wannan dukiyar sai ta shekara guda sannan sharaɗi na uku sai ta zamanto mallakar mutum guda ce to sannan a ƙarƙashin haka kuma sai shigo da matsalar kuɗaɗe na takaddu waɗanda muke amfani da su a yau su ma dai malamai sun tattauna akan cewa su ma suna da hukunci makamancin na azhab wal fidda wanda a satin da ya wuce ma muka tattauna game da nawa ne nisabi aka ce miliyan biyu ne da wasu abubuwa a kai wanda a ƙarƙashi muka tattauna cewa za a kasa a ba da rubul oshir shine ɗaya bisa ainihin wato arba'in na abin da aka bari sannan bayan nan sai muka shiga zakar dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne dabbobi guda takwas akwai ainihin wato raƙumi da taguwa akwai sa da saniya akwai rago da tinkiya akwai ɗan akuya da kuma akuya wayannan dabbobi ana ba da zakarsu wato wayanda aka ajiye su ne a gida kawai ake ciyar da su a shayar da su ko kuma a'a wanda ake kiwatawa ne ana fita da su kiwo na aiki ne wa'inda ake aikin ko dai sufuri da su ko noma kamar huda ko kuma sagagatattu ne wa'inda ma'ana ba a yin komai da su kawai suna ajiye ba a sa su aikin komai to bayan malam sai ce sai kuma ba zakka ba ta waje ba akan ainihin wato wani waɗannan dabbobi guda takwas kamar dawakai kamar alfadarai kamar jakuna kamar bayi to a ƙarƙashin haka sai malam ya tattauna cewa malamai sun yi ijima'i wato kansu ya haɗu ko ra'ayinsu ya haɗu akan wajabcin zaka a cikin waɗannan dangogi guda takwas saboda faɗin Allah ta'ala thamaniya ta azwaj har zuwa ƙarshe to sai ɗauko kalmomin ma'alufa sa'ima amila muhumala sai ce ma'alufa ita ce dai wadda kawai aka ajiye ta sai dai a tatsunonanta a samu 'ya'ya ba ta fita kiwo ko ina ana siyo ciyawa ko harawa ko dusa ko kaikayi ne kawai a bata to wannan zance mafi rinjaye mala ya ce babu zakka a cikin irin wannan ainihin wato dabbobin akwai sa'ima sa'ima ita ce wadda tana fita ta kiwo a makiyaya ta halal wato a mafi yawan shekara sannan an ta ana wato kiwata ta ne don a samu nono a samu 'ya'ya a tattare da ita to wannan ita akwai zakka a kanta wanda akwai faɗin Allah ta'ala da muka karanta wa minhu shajarun fihi tusimun wa minhu shajarun daga dai shi ainihin wato ruwa ake samun bushiya wanda wannan bushiyoyin ruwa ne yake ba yake wato raya su fihi wanda shi kuma a cikin wannan ainihin wato bushiyoyin da dangoginsu tusimuna su kuma dabbobin suke yin kiwo an fahimta ko sannan akwai amila ita ce wadda ake ainihin wato sufuri da ita kamar yadda muka ambata ko ake hawanta ko a yi huda ko wani mai kama da haka wato waɗannan su ma malikiya ne kawai suka kaɗaita da wajabta zakka a cikin ita wannan amila ɗin wayanda suke kawai sufuri ake da su da yawa cikin malamai sun taba kan su ma ba zakka amma malikiya suka ce akwai zakka sannan sai muhumala ita ce wadda kawai an ajiye ta ne don kasuwanci to wannan ta zama hukuncin ta kaman hukuncin urudu tijara kadarori ko kayayyaki irin na ainihin wato kasuwanci to wannan shine kuma ainihin wato gabar da muka tsaya ko قال المؤلف رحمه الله تعالى ya ce wal khailu wal bigal wal hamir wa gairuha wato wal khailu doki wal bigal da alfadari wal hamir ko kuma wal khail da dawakai wal bigal da alfadarai wal hamir da jakuna wa gairuha da wasu waɗannan ittafaƙu malamai sun yi ittifaƙi ala adami wujubi zakati fiha akan rashin wajabcin zakka a cikinsu illal khaila banda doki ragowar duk an yi ijima'i malamai sun ittifaki akan babu zakka a alfadari babu zakka a jakuna da bayi da sauransu amma akan doki to anan ne faqad zahaba abu hanifata imamu abu hanifa wa zufar da malan zufar su sun tafi ila wujubi zakati fiha akan lallai akwai zakka akan dawakai in kanat sa'ima in dai dawakan nan na kiwo ne wayanda ake kiwata su ne wa kanat dhukuran wa inatha kuma suka zama maza da mata ne tatanasal kuma suna haihuwa in dai kiwata su ake don su ƙara yawa an haɗa su akwai ainihin wato doki da godiya an haɗa su akwai mazansu da matansu ana kiwata su suna ta hayayyafa to a wajen imamu abu hanifa da wajen zufar waɗannan sun tafi akan cewa wajibi ne su ma duk shekara a cire musu zakka imamu abu hanifa wa hatajja bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja ne da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوكي أوجن وني لا داني كون da ya ajiye doki kuma lada yake ta samu da dokin nan zai ciyar da shi zai shayar da shi zai kula da lafiyarsa za a tafi jihadi da shi za a tafi musuluntar da maguzawa za a yi kaza kaga wannan shi dokin da ya ajiye ya ajiye ne don ya samu lada domin doki ne da ake ɗaukaka kalmar Allah da shi wali rajulun siturun doki a wajen wani kuma rufin asiri ne kamar yadda mota take rufin asiri to haka doki wani rufin asiri ne zai tafi unguwa ba sai ya araba kawai yana da nasa zai hau ya tafi in zai yana da bukatu zai yi in yau ta kama zai daga shi ya siyar da sauransu wani rajulin siturun ma'ana akwai rufin asiri da sutura a wajen wani mutum wa ala rajulin wizrun akwai kuma zunubi akan wani wani mutum ajiye doki a wajensa zunubi ne kila gurin da ake zuwa da dokin guri ne na asha guri ne na masha'a guri ne da bai kamata ba ina fata an gane ko kuma kila baya kula da haƙƙin dokin da sauransu wafihi to shi imamu abu hanifa ya kafa hujja da wannan hadithin wali rajulin siturun wafihi a cikin dai shi wannan hadithin ya ce walam yansa haƙƙallahi fi riƙabiha wala zuhuriha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum bai manta da haƙƙin Allah ba fi riqabiha a wuyan wannan dokin wala zuhuriha ko a bayan wannan dokin yana fitar da haƙƙin Allah a kan wannan dokin to wannan kalmar walam yansa haqqallah qal imam abu hanifa ya ce wa haqqur riqab huwa zaka haƙƙin wuyan da ke kan doki shine a bada zakarsa da aka ce da aka ce walam yansa haqqallahi fi riqabiha imam abu hanifa a karkashin kalmar fi riqabiha ya fitar da fiqhun cewa akwai zakka akan doki na fatan gane wannan hadisi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 2371 imam muslim hadisi na 987 wa fil hadith ma yadullu ala adami wujubi zakati fil hamir ya ce a cikin wannan hadisin akwai abin da ke nuni akan rashin wajabcin zakka akan jakuna fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anil hamir domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi game da jakuna qal sai ce lam yanzil alayya fiha shay'un babu wata aya da ta sauka ko ba wani nassi da ya saukar min akan ainihin wato jakuna illa hadhihi al-ayatil fadha in banda wannan aya guda daya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda duk ya aikata aikin alkhairi daidai da kwayar zarra zai gani shine kawai in ba ita ba to ba wani abu da ya zo min akan jaki ina fata gane to da wannan ne suka ce babu wajabcin zakka akan ainihin wato jakuna wannan shine ra'ayin abu hanifa amma jumhur amma jumhur mafi yawan malamai fa zahabu su kam sun tafi ne ila annal khaila akan cewa doki allati laysat littijara wanda ba na kasuwanci ba idan mutum harkar business ɗinsa na dawakai ne masu ƙwallon polo suna zuwa su siya masu kilisa suna zuwa su siya harkarsa kenan ya kiwata ya ba su abinci su ƙoshi sarakuna da masu mulki da mahaya da wakai suna zuwa su sara daga wannan akai can ko kuma ma kasuwancin business ɗinsa kenan to sai suka ce babu zakka akan wato suka tafi kai akan cewa duk dawakan da suke ba na kasuwanci ba ne la zaka tafi ha ba zaka a cikinsu walau kana sa'ima ko da kuwa na kiwo ne ko da kiwata su ake yi an haɗa su maza da mata ɗin suna hayayyafa matuƙar mai su ba ya yi haka ba ne don yi kasuwanci da su to ba za a yi zaka a kansu ba wattu kizallin nama an kawai ajiye su ne don su dinga ci gaba su dinga ƙaruwa shine annama don su dinga ƙaruwa sawa'un duk ɗaya ne kanat amila au ghaira amila ana yin aiki da su ko ba aiki da su in dai ba na kasuwanci bane ba zakka a kansu wannan shine ra'ayin jumhur akan dawakai kenan dawakai in na kasuwanci ne business din mutum shi a harkokin duk da mutane suke yi suke samun kuɗi da su shi ba su yake ba harkar da yake yi dawakai yake sarowa ya siyar ko kuma ya siyo ya kiwata su isa a zo a siya haka shine sana'arsa to in yana wannan duk shekara zai yi lissafi shi ma ya cira zakka an fahimta sai ya zamanto kamar urudu tijara wannan kudin da yake jujjuyawa na yau ka ganshi da dawakai gobe ka gaba dawakai sai kudin su jibi ka ganshi ya siyo dawakai ba kudin kaga yanzu kudin sa ya zama na kasuwanci duk da yake kasuwancin sa na dawakai ne to in shekara ta sai lissafin ainihin dawakan da suke kasa ba su shiga ba ba sai da su ba da kuma kudin da ke hannunsa sai lissafi ya fitar da zakka mafhum ka duba almuguni na mallan ibnu kudama a waccan gabar kuma da muka karanta na faman ya'mal mithqala zarra zuwa karshe wannan zaka same ta a majma'u zawaid ainihin wato a hadisi na 4375 ita kuma wannan maganar da muka karanta ta karshe tana cikin ainihin wato almuguni na malam ibnu kudama mujalladi na biyu shafi na 620 da kuma fatuhul qadir na malam shaukani mujalladi na ɗaya shafi na 502 da kuma sharhul minhal minhaj shi kuma mujalladinsa na biyu shafi na uku da kuma mausu al-mawsu'a al-mawsu'atul fiqhiyya mujalladi na 20 da ainihin wato uku shafi na 200 da ainihin wato 62 shuruɗu wujubiha sharaɗan wajabcin zakka qala al-muallif wa shuruɗu wujubiha an takuna nisaban kamila sharaɗan wajabcin zakka shine ta kasance nisabi cikakke ya zama nisabin zakai ya cika milkan kamilan kuma ya zamanto mallaka ce cikakkiya haulan kamilan kuma ta zama ta shekara shekara cikakkiya ma'amaji inisa'i tare da zuwan sa'i in kana in akwai idan akwai hukumar zakka gwamnati tana da ma'aikatanta na local gamman a local gamman din mazaɓu duk akwai wannan wakilan da haka an san mawadatan da suke mazaɓar babban giji misali da haka akwai wakilai na hukumar zakka a babban giji akwai su a ainihin wato ƙauyen alu akwai su a unguwa uku akwai su a ainihin wato hotoro akwai su a ina duk wa'annan mazaɓin na tarauni misali duk akwai wakilai to wannan su ne sa'i da aka duk shekara sun san wane da wane lokacin zakarsu lokaci kaza ne su suke zuwa a yi lissafi su karɓi zakka to in akwai sa'i ɗin to shi ma sharaɗi ne ya zama to sai an jira sa'i ya zo sabakal hadithu an hadhihi shurudu hadithi ya gabata game da wanda ya magana akan waɗannan sharuɗa ɗin wa bi khususin nisabul mashiya musamman ma nisabin almashiya wato dabbobi faqad thabata qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan zakar dabbobi inda annabi yace laysa fi maduna khamsi zawdin min al-ibli sadaqa babu zakka a cikin raƙuman da basu kai biyar ba idan mutum yana da dukiyar raƙuma amma raƙumansa ɗaya ne zuwa hudu ba zakka a ciki har sai raƙuma sun kai biyar to shine ake fara cire haƙƙin Allah na zakka a cikin su wannan hadithi ne wanda yake imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 1447 imam muslim hadithi na 979 wa hadithu anas fi kitabi abi bakar ne siddiq ilai sai kuma hadithin anas bin malik a cikin wato hadithin da ke magana akan wasiƙa ko takardar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya sa aka rubuta wa shi anas ya aika masa lamma wajahu ilal bahrain lokacin da ya tura shi zuwa kasar bahrain amilan dan ya zamanto ainihin wato amil wato mai aiki a can ko kuma mai karɓar zaka a can ko gwamna a can yubayyinu lahu fihi faridatu sadaqa yana yi masa bayanin faridatu sadaqa wato farillancin zakka fihi a cikin wannan wasiƙa allati faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wa sayati bi kamili hadithin zai zo nan gaba gaba ɗayansa wa fihi amma a cikin hadithin fa idza kanar sa'imatur rajuli idan dabbobin kiwo na mutum sun kasance naqisatun min arba'ina shatan wahidan aka samu akuya guda ɗaya bata kai ba daga cikin wato a cikin arba'in akuya ɗaya ta gaza a arba'in to falaisa fiha sadaqatun in dai zakkar tumaki da awaki ne to babu zakka har sai sun kai arba'in in ɗaya ta gaza to babu zakka illa an ya sha a rabbuha sai dai in mai su ne ya ga dama in mai su ne an zo an kirga aka ce a aya talatin da tara ne ce shi dai yana a cire masa a haka ko kuma ya cire ya bayar in ba shi ya ga dama ba to a haƙƙin Allah dai bai kai ba sai tumaki ko awaki sun kai arba'in sannan ake cire zaka a ciki wannan hadithin shi ma ya gabata a mun karanta shi washtaraɗa al-musannif maji'u sa'i ainihin wato mawallafin littafin ya sharɗanta sai in sa'i ya zo in kana hunaka in ya zamanto a wannan wurin manni bihil mas'uliya akwai wanda aka rataya masa nauyin karɓar zaka manni dat alaihil mas'uliya akwai wanda shi aka ɗora wa alhakin karɓo zaka a wuri kaza ko a gunduma kaza ko a gari kaza in akwai wa ka'annahu ma'khudun min qawlihi ta'ala wannan magana tasa kamar an ɗauko ta ne daga faɗin Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqa kaga wannan ya nuna shi karba ake ba jira ake sai kaga dama ka bayar ba shi yasa mutane da yawa ba sa bayar ba an fahimta khudh karbo kaga kenan wannan shine ya nuna cewa sa'i akwai muhallin sa shi to kaga kuma ba zai yi ba a ce shugaba shi zai karbo ta kowa to shi yasa sai dai a sa hukuma mai zaman kanta da ma'aikatanta da alƙaluman waɗanda suke mawadata a wannan wuraren zamto duk lokaci in yayi ana tura a karɓo zakka falamma amara Allahu rasulahu bi an ya'khudha sadaqa yayin da ubangiji ta'ala ya umarci manzansa da ya karɓi zakka kanan tidaru maji kanan tidaru maji'ahu aw na'ibahu muta'ayyina to sai zamto kanan tidaru maji'ahu jiran zuwan shi shugaban au na'ibahu ko na'ibinsa ma'ana wakilinsa to muta'ayyinan wannan ya zama wani ayyanannen abu ya zama wajibi in akwai mai karbar an sani to wajibi ne karkai azarbabi ka ce ya zo zai cire ka ce aini tintin na cire tawa ko kuma tun jiya na cire a tun da an san yana zuwa ya san da kai kana cikin list ɗin wanda ake zuwa a yi lissafin dukiyarsu to kakai sai ka jira sai ya zo don gudun makar ka yi son zuciyarka ka cire abin da ka dama ka ce za ka bayar an gane ko yake cewa walakin haithu la yujadu lizzakati hukumatun tar'aha amma a yayin da aka wayi gari babu wata hukuma wato da take kula da karɓar zakka wata akuzaha kuma ta karɓa falwajibu to abin da yake wajibi an yi badiral musulmi bi ikhrajiha musulmi sai ya gaggawa cire zakar fawura hululi wakatiha da tsarin lokacin ta yayi amma kaga koda ka dan yi jinkiri na rashin cire ta saboda ka san sa'i yana zuwa nan duk baka yi laifi ba an fahimta mutum ya san sa'i yana nan zuwa kansa amma dai lokacinsa ya kamata a ce ya cire zakatun satin da ya gabata amma bai zauna ya yi lissafi ya cire ba saboda ya san sa'i zai zo in yanzu ne ma kila ko lokaci ne na waya a iya kila an yi masa text cewa ran kaza za a zo to sai ya tsaya jiran wannan ba komai amma kamar yanzu duk da cewa akwai hukumar zakka amma dai bana jin tana functioning irin wannan ko yawa to ka gani kawai sai wanda kila ya yadda da ita ya yadda da masu aiki a karkashin ta yake ganin ya gamsu ya kai wanda kuma yake ganin shi bai ma yadda da ita hukuma ba ko bai yadda da waɗanda suke gudanar da ita ba ko wani abu mai kama da aka shi kuma ya fi gamsuwa da ya cire tsakaninsa da Allah kawai ya bayar da ba ta gane amma inda da akwai hukuma da take jibintar haka to masu kuɗi za su jira sai wakilan wannan hukuma sun zo amma inda babu ita to kowane musulmi sai ya gaggawa da lokacin fitar da zakarsa yayi sai ya lissafa dukiyarsa ya cire wallahu a'lam maqadiru zakati fil mawashi gwargwadon zakka ta dabbobi al'asulu fi makadirin zakati fil mawashi asalin gwargwadon zakkar dabbobi shine mawara da fi hadithi abi bakar na siddiq shine abun nan dai da ya zo fi kitabi abi bakar na siddiq a cikin wasiƙar da sayyidina abubakar siddiq ya rubuta khalifata rasulillah khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li'amilihi alal bahrain ga ma'aikacinsa ko gwamnansa ko wakilin da ya aika a bahrain wa huwa anas bin malik shine anas dan malik radiyallahu an wa qad akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan wasiqa da bayanan da ta kunsa wa ba'du ashabi sunan da wasu cikin ashabu sunan su ma sun fitar da sun ruwaito ta wa hadha nassuhu ga nassun wasiqar yanda yake bismillahir rahmanir rahim هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين wannan takarda ta kunshi bayani na farillancin zakka wajabcin zakkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta akan musulmi wallati amara Allahu biha rasulahu kuma ita din ce dai bayanin zakkar da Allah ya umarci manzansa da ita faman su ilaha duk wanda aka tambaye shi ita minal musulmi na daga musulmi ala waje ha yanda take falyu'ti ha ya bayar duk wanda aka zo aka ce to ga wani wakili na hukuma an turo ya zo ya bada zakato ya zauna a yi lissafi ya bayar da ita wa man su ila fauqaha wanda ku aka nemi ya bayar da sama da abin da shari'a ta ce a bayar fala yu'ti kar ya bayar kar a zo a zazzare wa mutum ido a zalunce shi kar mutum ya zama kidahumi ko ya zama bagidaje hakkinsa a zo a danne shi ko kuma a yi masa zalunci ba tare da ya sani ba in an zo an nema shi sa aka ce ga bayanin daki daki dalla dalla kaza in ya kai kaza ga abin da za a bayar kar wani ya zo ya ga kai mutumin ainihin can haka ne ba ka zuwa makaranta kawai ya zo ya duba manya-manya cikin dabbobin ka ya ce su za a bayar dabbobin kila adadin lissafin su ma bai kai bai ce ana cire zakka ka san akwai to shi yasa sai aka ce lalle ka zama to ala basiratin da ilimi akan haka in an zo an tambaye ka gwargwadon abin da kai ka san shi shari'a ta nema bayar in an nemi sama da haka fa sai aka ce kar ka bayar fi kulli arba'in wa ishirina min al-ibli fa ma duna halganam wato a cikin raƙuma ashirin da hudu zuwa ƙasa da haka tumaki za a dinga bayarwa kenan fi kulli hamsin shatun duk raƙumi biyar akuya ɗaya za ka bayar ba wai a cikin raƙuma za a fara fitarwa kan wani ya zo ce a to ai raƙumin za ka fara ba ai zakar abu a cikinsa ake bayarwa da haka kana da raƙuma guda biyar ya kwace guda ɗaya kaga wannan za a gane ko saboda haka shi sa aka gaya ma duk guda biyar akuya za ka bayar in ba ka da akuya ya danganta in ma ya ce samu akuya in ma ya ce a yi kudin akuya a yi masa kima ka dauka ka bayar idan raƙumanka kuma sun kai tun daga biyar din nan har sai sun kai tara kana ba da wannan akuya kwaya daya duk shekara in ya zo bara da ya zo raƙumanka biyar ne suka ba da akuya daya da ya sake dawowa bana sun kai su su bakwai yanzu raƙuman ɗaya za ka bayar don kar a doki hancinka da ya kuma dawowa allah ya musu albarka sun kai tara ɗaya dai za ka bayar akuyan nan lissafin ba zai canza ba sai raƙuman sun kai goma idan suka kai goma to sai ka koma ba da akuya biyu ga ka da raƙuma amma kuma zakar awaki kake bayarwa ko tumaki guda biyu za ka yi ta ba da wannan guda biyun har sai sun kai goma sha hudu lissafi ba zai canza ba sai sun kai sha biyar da sun kai sha biyar in ya kuma dawowa ya kirga ya ga sha biyar har yanzu dai kar a yi ma wayo ba a raƙuman za a bayar ba sai ka ba da akuya guda uku daga nan kuma ukun nan za ka yi ta bayarwa har sai sun kai goma sha tara idan suka kai sha tara suka rufa suka zama ashirin to in ya zagayo sai ka ba da akuya guda nawa hudu to tun daga ashirin dinnan har sai sun kai ashirin da hudu kana ba da akuya guda hudu na fata an gane fa'iza balagar hamsin wa ishirina to idan suka karasa suka kai ashirin da biyar fa to tun daga ashirin da biyar ila hamsin wa talatina har su kai talatin da biyar fafiha bintu makhadin unsa to yanzu za a fara karba a cikin raƙuman kuma a cikin raƙuman ma akwai shekaru akwai wanda za ga in aka zo aka ce kaza su sun sani da an ce kaza ake so a bayar sun san yar shekara kaza kenan kamar yadda duk zamu zo mu faɗi kowace yar shekara kaza kenan da aka da sun kai 25 raƙuman to daga nan har su kai 35 mutum zai bayar da bintu makhadin unsa yar mai naƙuda kuma mace yar mai naƙuda kuma mace ma'ana ita an yaye ta an samu cikin ƙanwata ko ƙaninta kuma ga ma uwarta yanzu tana naƙudar haifar ƙanwata ko ainihin ƙaninta to ita ɗin za a bayar ba kuma namiji ba ɗan mai naƙuda a ‘yar mai naƙuda mace ita za a bayar in suka kai 25 ita za a yi ta bayarwa ‘yar mai naƙuda ‘yar mai naƙuda har sai sun kai 30 da nawa da biyar fa idza balagar 36 da sun kai 36 to daga nan ila 45 har su kai 45 fa fiha bintu labunin untha to za a koma bayar da ‘yar mai shan nono mace. Bintu labunin ‘yar mai shan nono, ma'ana kenan har an haifi ƙanwata tana shan nono, to ita yayar da aka yaye yanzu har an haifi ƙanwata to yayar za a bayar. Yawwa, ‘yar mai shan nono. Faiza balagar sittin wa arba'in idan kwarakuman suka kai arba'in da shida, to daga nan ila sittina har su kai guda sittin, fafiha hiƙa to za a ba da hikka wadda ta cancanta ɗaru ƙatal jamal wadda raƙumi zai iya barbarata shine daruqatal jamal wadda raƙumi zai iya barbarata fa idza balagat wahidatan wa sittin idan raƙuma suka kai 61 ila 75 har su kai 75 fa fiha jaza'a to za a bada tutturna ita ake kira jaza'a za a bada jaza'a fa'iza balagar za ka kowanne za a gaya ma 'yar shekara nawa ce bintu laburin 'yar shekara nawa ce bintu makadin 'yar shekara nawa ce hika 'yar shekara nawa duk za a gaya maka insha Allah an gane ko yake cewa fa'iza balagar idan suka kai ya'ani 76 ma'ana idan suka kai 76 ila 90 har su kai guda 90 raƙuman nan fafiha binta labunin to za a ba da 'yar mai shan nono guda biyu bintu laburin guda biyu fa'iza balagat ihda watis in idan suka kai casa'in da ɗaya ila ishirin wa mi'a har su kai ɗari da ashirin fafiha hikkata ni to za a ba da hikka guda biyu ɗaruƙatal jamali wa'inda raƙumi zai iya yi musu barbara fa'iza zadat ala ishirin wa mi'a to da zarar raƙumanka sun kai ɗari da ashirin cif fafi kulle arba'ina bintu labunin wa fi kulle hamsin hikka ka ƙara samun sauƙi suna ƙara yawa zakka tana ƙara yin baya to da sun kai ɗari da ashirin to yanzu lissafin sai ya koma duk guda arba'in za ka ba da bintu labunin duk guda hamsin za ka ba da hikka a haka za a dinga lissafin na fata an gane duk guda arba'in bintu labunin duk guda hamsin hikka wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibn wanda kuma babu a tare da shi sai raƙuma hudu ma'ana wanda raƙuma hudu ne da shi falaisa fi hasa da katun ka gane wannan kar a yi maka wayo babu zakka a ciki illa an ya sha a rabu sai dai in mai su ne ya ga dama fa'iza balagar hamsan minal ibli fa'iza balagar hamsin min al'ibuli fafi hashatun idan raƙuma suka kai biyar kuma to fafi hashatun shine za a bada akuya guda ɗaya an gane zakar raƙuma yadda suke wannan duk arba'in bintu labonin duk hamsin hikka daga nan har raƙuma in sun kai dubu haka za a ita lissafi ga ma'aikata nan shi mai dukiyar yana ana warewa kai dinga ware mana arba'in duk arba'in ware bintu labonin kai kuma dinga ware mana hamsin duk inda ka ware hamsin fitar mana da hikka gefe guda kenan haka za a yi ta har a gama lissafinsu wafi sadaqatul ghanam a cikin zakkar alganam mun faɗa a baya cewa aka ce alganam to tumaki da awaki ake nufi a cikin zakkar su fi sa'imatiha a cikin na kiwo wato sa'ima ma'ana tumaki da awakin kiwo idza kanat arba'ina idan tumaki suka kai arba'in ko awaki suka kai arba'in ko in an haɗa su suka kai arba'in wa'annan ashirin wa'annan ashirin kaga arba'in kenan to daga nan ila ishirina wa mi'a har su kai ɗari da ashirin shatun akuya ɗaya za ka yi ta bayarwa tun daga tinkiya ko tumaki arba'in ko awaki arba'in har zuwa awaki ɗari da ashirin za ka yi ta ba da akuya guda ɗaya ne ko tinkiya guda ɗaya fa'iza zadat ala ishirina wa mi'a idan suka ƙaru a kan 120 suka zama 121 to tun daga 121 ila mi'atai ne har su kai 200 shata ni akuya biyu za ka yi ta bayarwa fa'iza zadat ala mi'atai ne in suka ƙaru a kan 200 suka zama 201 ila talati mi'atin har su kai 300 fafiha sha talatu shiyahin za ka ba da akuya ne guda nawa guda uku fa'iza zadat ala talati mi'a idan ku suka ƙaru a ɗari uku to shi ma lissafin can da ake na farko ya rushe an sake sabon lissafi zai zama fafi kulle mi'atin shatu duk akuya ɗari sai a ware guda ɗaya fa'iza kanar sa'imatun rajuli na ƙisatun min arba'ina shatun wahida idan awakin mutum na kiwo ko tumakin mutum na kiwo ɗaya ta gaza a arba'in ɗin nan suka zama talatin da tara kenan ba su cika arba'in ba to falai safi ha sadakatun babu zakka a cikinsu illa an ya sha a rabuwa sai fa in mai su ne ya ga dama an fahimta wafi riƙa a cikin azurfa wato zakkar azurfa ita ce riƙa rubu'ul ushiri za a ba da rubu'ul ushiri ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma 1 over 40 da yake nan fa in lam takun illa tis'ina wa mi'a idan ko mutum azurfarsa ba ta kai 200 ba yana da dirhami 190 fa laisa fi shay'un ba komai a kansa na zakka illa an ya sha rabuwa sai dai in mai sune ya ga dama ka ji bayani dake dake ko wannan ita ce takardar da sayyidina abubakar dan kar a kwari talakawa kar kuma a kwari mai dukiya la darara wala dirar da aka shi mai dukiya ya san ga abin da Allah ya ce ya bayar su ma talakawa su san ga haƙƙinsu a cikin wannan dukiya shi sa aka rubuta warawara aka yi wannan bayanin wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1386 fa bina'un ala hadha al-hadith mala yace gini akan wannan hadithin to ukhadhu zakatu min al-ibli kaga kenan ana karbar zakka daga raƙuma kama yali kamar yadda bayanin zai zo qala al-musannif amma al-iblu amma raƙuma fa fi kulli khamsin shatun jaz'atun din raƙumi biyar za a bada akuya guda ɗaya tutturna wacce ce jaza'a wahiya ma aufar sana ita ce wadda ta cika shekara guda cif wadda khalat fi thaniya ta shiga cikin ta biyu mina ba'ani daga tumaki tinkiya za ka bayar to sai ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu in kana fil baladi ba'anu wal ma'azu sawa idan a garin da tumaki da awaki duk daidai ne akwai garin da ba wani bambanci da tinkiya da akuya da ɗaya ne ba zancen wannan tafi wannan wannan tafi wannan an gane ko awudda'anu aglab ko kuma a garin da ya zamto adda'anu wal ma'adu sawa da tumakin da awakin daidai wa daidai suke ba wanda ya fi wani yawa awudda'anu aglab ko kuma tumakin su suka fi rinjaye su suka fi yawa amma idza kana al ma'azu aglabu amma idan awakin su suka fi yawa suka fi rinjaye fashatu minhu ila tis'in fashatu to sai a dinga bada akuya ma'ana idan a garin da tumaki da awaki daidai wa daida suke ba wayan da suka fi wani yawa to idan raƙuma sun kai biyar kana iya bada akuya kana iya bada tinkiya amma idan a garin awakin sun fi yawa to in ka tashi bayarwa wato akuya za ka bayar idan tumakin sun fi yawa sai ka bayar a cikin sai ka bada tinkiya har sai sun kai guda tara kana yin haka fa idza balaga da asharan idan raƙuma suka kai goma fa fiha shatani sai ka koma bada akuya ko tinkiya guda biyu ila arba'ata ashara har su kai sha hudu fa idza balaga da khamsata ashara idan suka kai sha biyar fa fiha thalathu shiyahin zaka bada akuya ko tinkiya guda uku ila tis'ata ashara har su kai sha tara fa idza balaga da ishirina idan suka kai ashirin fa fiha arba'u shiyahin zaka bada akuya guda hudu ko tinkiya hudu ila arba'in wa ishirin har su kai arba'in da a ashirin da hudu فإذا بلغنا 25 إن سكي 25 إلى 35 هل سكي 35 ففيها بنت مخاض زا أباد بنت مخاض وتتي بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية إتتي تشغى شكرة تبيو تاغم شكرة تفرقو تشغى شكرة تبيو فإن لم تكن له إذن كباشي بنت مخاض فا فابون لبون تسي بعد ابن لبون وهو ما دخل في السنة الثالثة أما فون دي شكرة تأخو فإذا بلغت 36 إن سكا كي 36 إلى 45 هسا كي 45 ففيها بنت لبون تو متن زي بعد بنت لبون فإذا بلغت 46 إن سكا كي 46 إلى 60 هسا كي 60 ففيها حكة زي بعد حكة وهي التي دخلت في الرابعة إتتي تشغى شكرة تهدو فإذا بلغت إحدى وستين إذا سكا كي ستين دقاء إلى خمس وسبعين هس كي سبعين دبير ففيها جزعة ذا بعد جزعة وهي التي دخلت في الخامسة إتتي تشغى شكرة تبير فإذا بلغت ستة وسبعين إن سكا كي ستين دا سبعين دشدة إلى تسعين هس كي تسعين ففيها بنتا لبون ذا بعد بنت لبون قدابيو فإذا بلغت إحدى وتسعين إن سكا كي تسعين دقاء ila 20 wa mi'a har su kai 120 fafiya hikka ne za a bada hikka guda biyu fa idza zadat ala zalika in suka karu akan haka tagayyara wajibu to abinda za a fitar na wajibi kuma ya canza fa fi kulli arba'ina bintu labunin sai a koma duk arba'in a bada bintu labunin wa fi kulli hamsina hiqqa duk guda hamsin a bada hiqqa wa yantazimu zalika wannan bayanin zai tsaru fil jadwal tali a wannan jadawalin mai zuwa adadul ibnul mamluka adadin raƙumin da mutum ya mallaka ƙadurul wajibu fiha nawa ne abin da yake na wajibi a cikinsu sai ce min wahid ila arba wato tun daga guda ɗaya har zuwa hudu daga ɗaya zuwa hudu laisa fi hame to kaga gwaruwa rike na an fito maka da bayani daga ɗaya zuwa hudu laisa fi ha zakatun ba zakka daga biyar zuwa tarafa shatun wahida akuya ɗaya zaka bayar daga goma zuwa sha hudu fa shatani kaga akuya biyu kenan daga sha biyar zuwa sha tara talatu shiyahin kaga akuya guda uku daga ashirin zuwa ashirin da biyar da ashirin da hudu fa arba'u shiyahin an gane ko bintu makhadin to zai kare mana bayani ce ita bintu makhadin wahiya bintu makhadin وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها لهكت بالمخاض وهي الحوامل فإن لم توجد فيجزئ عنها ابن لبون ذكر كما سيأتي daga 25 zuwa 35 za a dinga ba da bintu makhadin ko? ita kuma bintu makadin din nan yace ita ce wato taguwa wadda ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu an ambace ta da suna bintu makadin saboda mahaifiyarta yanzu tana naƙuda tana cikin raƙuma masu ciki yanzu tana naƙuda idan ba a samu bintu makadin ba fa to ibnu labunin ma ya wadatar zai iya isuwa in akwai shi sai a bada shi kamar yadda bayanin zai zo daga 36 zuwa 45 fa za a ba da bintu labonin yar mai shan nono wahiya unthan ibn ita ce taguwa allati atammar sanatain wadda ta cika shekara biyu wa dakhalat fi thalitha ta shiga cikin ta uku wa summiyar bidhalika an kira ta da bintu labonin li'anna ummaha saboda mahaifiyarta wada'at gairaha ta haife kanwata wa sarar zata labanin ta zama tana da nono yanzu da ita take shan kila ma ana tatsa shi yasa aka kira ta bintu labonin ta samu wadatar nono da take shayar da wannan kila mai ita ma yana tatsa yana amfani da shi nona idan suka kai 46 har su kai 60 hiqqa to za a bayar da hiqqa wahiya umsal ibn ita ma taguwa ce allati atammat thalathas sinina wadda ta cika shekara uku wa dakhalat rabi'a ta shiga ta hudu wa summiyar hiqqa ita kuma an kirata da suna hiqqa li anna hasta haqqat an ya tsuruka ha alfahal domin istahaqqat an ya an ya tsuruka hal fahalu wato karo na raƙumi ta cancanci ya bita ya mata barbara kenan daga 61 zuwa 75 jaza'a wahiya unsal ibul ita ma taguwa ce allati atammat arba sinin wadda ta cika shekara hudu wa dakhalat fil khamisa ta shiga shekara ta biyar sai kuma daga 76 zuwa 90 binta labunin guda biyu daga 91 zuwa 120 hikkata ne wa hadhihi almaqadiru malai ce waɗannan gwargwadon da kaji wannan ma'aunin da kaji allati waradat fi hadithi abi bakarin wanda ya zo a cikin hadithin abi bakar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadin aqada qadin aqadal ijma'u alaiha ijma'in malamai ya kullu akan wannan mas'ala ka koma almajmu mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da kuma al'amwal na abi ubaid safha ta ɗari uku da sittin da uku da kuma almahuni na ibn kudama mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da bakwai wa amma idza zada adadul ibn amma idan adadin raƙuman ya ƙaru an mi'atin wa ishirin ya ƙaru akan ɗari da ashirin falma'amulu bihi to abin da za a yi aiki da shi inda aksarul ulama a wajen mafi yawan malamai khilafan lil hanafiya in ka cire mazhabar hanafiya wan naka'i ka cire mazhabin ibrahimun naka'i wa thauri da sufyanu thauri anna fi kulli 50 hikka in ka cire mazhabin wayannan malaman guda uku to sauran sun tafi akan cewa duk guda 50 hikka za a bayar wa fi kulli 40 duk guda 40 bintu labunin za a bada bintu labun wa huwa al-warid fil hadith as-sabiq kuma shine abin da ya zo a hadisin da ya gabata yumathilhul jadwalu tali wanda wannan jadawalin mai zuwa kuma zai ba da fashin baki da misali a kansa a koma can lamba ta ƙasa fa zahabal hanafiya to su hanafiya ya menene nasu lissafin su hanafiya sun tafi ila annal farida suka ce wannan zakkar to sta'anafu za a sake bayani za a sake sabuwa ba'ada wato mi'a wa ishirin bayan raƙuma sun kai 120 to ya za a yi suka ce fafi kulli hamsin mimma za da alaiha shatu kaji su kuma nasa lissafin suka ce duk abin da ya ɗoru an gane ko duk abin da ya wato duk biyar ɗin da ta ɗoru akan bayanin da ka ji to shi ma za a ba da akuyarsa misali mun ce idan sun kai 120 raƙuma me za a bayar na'am hikkata ni idan suka kai 120 za a bada hikkata ni to kaga a lissafin sai aka ce daga nan sai a koma fafi kulli 40 bintu labunin fafi kulli 50 hikka to shi abu hanifa ya ce a idan suka kai 125 to za a ba da hikkata ni da akuya guda ɗaya ta wannan guda biyar ɗin ya koma da kai lissafin farko duk guda biyar ɗin ta ƙaru za a ba da akuya ɗaya yawwa wancan lissafin yana nan amma abin da ya ɗoru shi kuma bayaninsa da ba Allah ya sa an fahimta an gane yake cewa fa fi kulli khamsin mimma zada alaiha shatun bil idafati ila al hiqqatani doriya akan hikka ɗin can guda biyu za a ba da hikkokin hikkata ni ɗin sannan kuma da akuya guda ɗaya fa'iza balaga za'idu ma fihi bintu makhadin aw bintu labun wajabat idan kuma wannan abin da yake ta karuwa misali sai suka kai ɗari da ashirin da biyar za a ba da hikkata ni da me akuya ɗaya suka kai ɗari da talatin za a ba da hikkata ni da me akuya biyu suka kai ɗari da ashirin da biyar za a ba da hikkata ni da me akuya idan suka kai ɗari da arba'in za a ba da hikkata ni da akuya guda nawa hudu idan suka kai ɗari da arba'in da biyar za a ba da hikkata ni da kuma me na'am bintu bintu makhadi kun gane ya koma wancan lissafin duk da muka yi to shi imamu abu hanifa wannan ita ce fahimtarsa ba shi kaɗai ba da ibrahimun naka'i da thauri duk wannan shi ne fahimtarsu yawa ɗari da ashirin yawa sai a ci gaba sai a koma farko yawa tun da an ƙure nan sun tafi ɗari da ashirin ba wani sabon bayani a kansu to sai kuma a koma a sake ɗauko lissafin kaga kenan aka sake tahowa aka taho suka sake dawowa ɗari da ashirin sai kaga za a ba da hikka guda hudu kenan yanzu kana da ɗari biyu da arba'in hikka guda bito in wata biyar din ta karu hikka guda hudu da me da akuya da imam abu hanifa kenan kaji wani fiqhu shi ma wajihi ko eh shi haka ya fahimta da malam ibrahim an-nakhai da shi da saure haka suka tafi akai wajabar ila an ya bulga za'idu wai har sai abin da yake ta karuwan ya kai ma fi hiqqa abinda za a bada hiqqa fatajibu ita ma sai ya wajaba a bada ita hikka din ka koma ka duba fatuhul qadir mujalladi na ɗaya shafi na 300 a 497 adadul iblil mamluka a irin wannan lissafin na su imamu abu hanifa kenan adadin raƙuman da mutum ya mallaka miƙidarul wajibu fihi gwargwadon abin da yake na wajibi a cikinsu daga 121 har su kai 129 za a ba da thalatho banatu labunin a'a ba lissafin su abu hanifa ba lissafin maka koma na farko yawa na jumhur kaga yanzu sun kai 120 to daga 120 din nan har su kai 129 yanzu za a ba da bana salafo bana tulabunin za a ba da bin tulabunin guda nawa hudu in guda uku kai to innan suka kai 130 har zuwa 139 za a ba da hikka plus kuma me na'am yawwa kaga zai zamanto hikka tujima ithna binta labonin sai zamanto an wato hikka a tara da kuma bintu labonin guda biyu idan kuma suka kai ɗari da arba'in zuwa ɗari da arba'in da tara sai a ba da hikkatani kaga hikka guda biyu ko sannan tujima bintu labonin an natija sai ya zamanto an samu hikka guda biyu da bintu labonin guda ɗaya na fata an gane idan suka kai 150 zuwa 159 sai a ba da talatu wato haƙaƙ sai a ba da hiƙa guda nawa uku 160 zuwa 169 za a ba da arba bin banato labon wato bintu labonin guda nawa hudu daga 170 zuwa 179 za a ba da wato banatu labonin guda uku da kuma hiƙa guda ɗaya daga 180 zuwa 189 za a bada binta labunin guda biyu da kuma hikkatani wato su ma hikka guda biyu 190 zuwa 199 za a bada wato thalathu hiqaq wato hikka guda uku a kuma tara da bintu labunin guda daya idan suka kai 200 zuwa 209 za a bada wato hikka guda hudu da kuma banatu labunin guda nawa biyar to haka haka za a yi ta tafiya kaga lissafin ba zai rikice ba daga nan ko raƙuman nawa ne haka za a yi ta wannan lissafin to insha Allah sai mu tashi zakatul bakar an ce lokaci yayi dama ko abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin